الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha ɗaya ga watan rabi'a tsari shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku shekara ta dubu ɗaya wanda ya daidai da sha shida ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari da ashirin daidai hadisi na ɗari takwas da goma za kuma mu tashi darasi na ɗari da ashirin da ɗaya wannan littafi mai albarka lulu wal marjan shi mashafaka alaihi shekar inda za mu tashi a cikin kitabul hajji babu babu ziyarar tabi'i bi salati subh yawm an-nahr bil muzdalifa babu da yake magana akan an su ziyarar tabi'i a dan ƙara duhu duhun dare na wato bi salati tasbih subhi a sallah asuba abin nufi da zara alfajir ya bullo kawai ai sallah ne ko a dan ƙara lokaci kaga gari ya ƙara haske to lokacin alfajir na shiga kawai ai sallah yawmun nahari ranar sallah babba bil muzdalifa a muzdalifa wal mubalaghatu fi da kaiwa matuƙa cikin sa abin nufi shine wani zai dauka ba a cikin dare ake saboda shiga alfajir din kenan kawai aka tada sallah ana kiran sallah aka yi sallah shine mubalagar da bi ba da tahaqquqi ilu alfajir bayan tabbatar da kullu alfajir amma da sharadi sai an tabbatar da cewa alfajir ya kullu ana abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala ma ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yace ma ra'aytun nabiyya ban taba ganin manzo kira da aminta Allah ya tabbata a gare shi ba salla salatan bi ghairi qatiha ya sallaci wata salla bi ghairi miqatiha ba tare da wato lokacin ta ya shiga na al'ada ba dan ba za ka ce ba tare da lokacin ta yayi ba a'a waqatuha al-mu'tad shi ake nufi gaida miƙa wato miƙatuwa ai wato qabla miƙatuwa al-mu'tad an gani ko qabla waqtu al-mu'tad kafin lokacin da aka saba da shi ake nufi an saba sallah kullun karfe 1 to yau kuma sai aka yi ta kawai karfe 12 da minti 15 to ba a yi da lokacin da aka saba ba sallah ta wannan kullun karfe 5 da rabi ake yau kuma 5 da minti 10 aka shine qabla waqtu al-mu'tad kafin lokacin da aka saba da shi dan kawo ne ce kafin lokacin da ba sallar da ake yi kafin lokacin da in dai ba wanda zai je haɗi sallar ya yi jamu takrim ko ta akhir ba kaga shi ma ai janyo sallah ya haɗa ta da wata saboda lokutan su suna da alaka da juna ita sallah ba a yin da kafin lokacin da sai dai illa salatai wannan sallah ne kawai jama'a bainal maghribi wal isha annabi ya hada tsakanin magariba da isha'i وصلى الفجر قبل ميقاتها ya sallaci sallah asuba kafin lokacin da aka saba da shi wannan haka zaka fassara ina ƙara maimaitawa qabla miqatiha ba ana nufin kafin alfajir ya kullo ba kafin lokacin da aka saba da shi a baya to yanzu a wannan lokacin aka yi sallah na kaga wannan hadisin ya nuna mana cewa ya shara'anta cewa za a iya haɗa magarba da isha a muzdalifa amma a idan mutu a kai shi yanzu a muzdalifa ba ya sallar magarba sai an ɗan tura kaɗan sai haɗa magarba da isha shi ne da kai ba da farkon lokacin sallar magarba za a sallace ta ba sai an ɗan tura ta ƙadim kuma shi ne a farkon lokacin sallar ta farkon sai a haɗa dubbe sha biyu da minti goma sha biyar a za da la'asar yan mutafirin biyar a karfe uku ko uku da kwata ko abin da ya gaba da wannan sai a yi sallar azar da la'asar ta akhir kenan wannan shi ne ko kuma a karfe hudun sai da mala asar din da yi sai aka hada azhar da lasar ta akhir kenan kuma kowanne ya halatta ga matafiyi ko wanda yake a muzdalifa lokacin da yake yakin haji na sannan kuma mun ji cewa ya halatta a yi sallar asuba a farkon lokaci lokacin da aka ga ragowar dare ma amma alhamdulillah ya kullu sannan kuma wannan hadisin yana nuna mana saukin shari'ar musulmi in kaga mutum yana kan wahala a shari'a to gaskiya ya takure kansa wani guri ne amma ita shari'a kana ƙara karanta ta kana ƙara gano cewa tana baka sauki haka musulunci babu istihbabi taqdimi jab'i dha'fa babu da yake magana akan an so a gabatar da tafiyar rauna da minan da zai daga cikin mata wa gairihin da domin su min muzdalifa daga muzdalifa ila mina zuwa mina fi awaqil layli a karshen dare ko karshen dare kabla zahmatin nasu kafin mutane su fara wannan cinkoson tunda kun san da ba ai tattara za a yi daga muzdalifa a tafi ila mina to wannan tafiyar da za a haɗu kuma daga nan an tafi da ba kun san shirin jiba za a fara a wajen jiba kuma ana ake mutuwa a shekarun baya amma yanzu sun gyara za ka ga an samu doki ne zaba kusa ba ne zaba kusa ba shekarun baya za ga wata shekara da aka mutu sosai mutane da yawa inda ana zargin mutanen da da shigantaka a lokacin to shi ne yake a wasu babil mukti ne zairihim an so kuma a zauna a zauna a wannan gurin ligairi ga waɗanda ba waɗannan ba zuwa da afatu da afatu man da afatu minan nisa'i wa ghairihinna al-ma'zuri da kenan ko yawa hatta yusallu subha bi muzdalifa an zo waɗanda ba su wasu zauna a gurin har sai sun yi sallar wato sun yi sallah asuba a muzdalifa waɗanda ba mata ba da zauna da waɗanda aka yi uji su an so su zauna amma mata ko da aka ce su je da wuri sai jifar su dawo su ba sai sun zauna ba inda za su zauna da yake kimar ai kamar mutum ne za a yi sallar kasar kuma ya ja doguwar sura ba gwara ka cika ba wallahi gwara ka cika kawai za ka yi mana kasar ka yi mana doguwar sura ai gwara ka cika mana sallah shi ya bi kasar sauki ake nema wa mutum kuma ka zo ka ja doguwar sura kuma annabi alaihi salatu wasallam ya ce Allah yana son idan yayi wa bawa sauki ya fi saukin haka aka yi wato hadisi ibn umar haka ake so amma sauki ka fi saukin domin ladan ka ba za a sauye komai ba za a baka shi take na to mu je zuwa sai yace a hadisi na gaba ana aisha radiyallahu anha qalat nazalna al-muzdalifah daraja tace mun sauka a muzdalifa wasta'adanatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam saudatu kina da sauda bintu jama'a ta nemi izinin annabi alaihi salatu wasallam an tarba qabla hadamatin nas hadama bi ma'ana zahma kafin ta nemi izini gura annabi ya ba ta dama ta je ta fara yin jibanta kafin mutane su zuwa fara wannan timbota ya annabi yace wa kanat imra'atun baqi'a mace ce mai jiki ita kuma tana da jiki mai kiba shine baqi'a fa dina la annabi yace jiki fa dafa sai ta tafi kabla hada wacin nasi kafin mutane su yi wato sun kawo su fara turkotar wa kamna hatta asbahna na'amu ita na da jami'i amma mu muka tsaya har sai da gari ya waye kaga ba ta ciki kenan domin na raja ta kai bace bace ba fa ba zuwa ba kogi wani da aka kai ba daga baya ne sai kiba amma wannan ruwa da ta nuna ba sun yi tsere tsere da annabi alaihi salatu wasalam ai ka ta nuna ma da ba ta da kiba dace daga baya bayan nayi kiba shi za a ke gaya ma kai da kake rawa kai cewa ba za ka auri wai wai wanda zai rika daga amiye da yake ji yace shi ba zai auri mai kiba ba haka wani wai wanda zai rika haka amiye da yake sirran suna yi haka hannu shi ma hannu da wato zai rubu wato kasa to aiki za ka yi kiba in baka sani ba wurin gaya ma to kuma kai ɗan indiya ne ai ba salman kar ba ne ke ko ko ko ko ko sirrin shafi duk ba su wani kawai mutum ya dora kan zona ɗabi'ar wani ka dora kanka to sai ce kaga summa da ba'ana bi daf'i sannan muka taho da tahowarsa shi annabi alaihi salatu wasalam zuwa da na aisha tana so ta gaya ba duk abin da aka yi da ita aka yi wala an akuna ista'adantu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar ta'adana sauda wato tace fara akba wato tace wato da sai zan kasance na nemi izini na nemi izinin annabi alaihi salatu wasalam kamar yadda na na tauda ta nemi izini aka bata wannan yana zai baka wani haske da hoto irin na mata ɗabi'ar mata wato yadda take idan mutum yana da mace biyu ko sama da haka zai ta gani zai dole ya zama alƙali ya zama wato ɗan siyasa ya zama duka abubuwa kala kala sai ya tsora za ka sai ka hararo wannan kafin ma ka iya haɗa su sama da ɗaya sai take cewa wato na so in nemi izinin annabi alaihi salatu wasalam kamar yadda na sauda ta nemi izini yace kuma ko kuma in kasance in nemi izinin annabi alaihi salatu wasalam kamar yadda na sauda ta nema shine ahabbu ilayhi ya fi soyuwa a gare ni min mafruhi bihi ai ahabbu ilayya mimma yafrahu bihi min kulli shay zai fi soyuwa a gare ni dangane da duk abin da zai farin ciki da shi fiye da komai shine wato ahabbu ilayya min mafru'in bihi shi ya fito yiwa a gare ni dangane da abin da zai faranta masa bilala aisha take nufi da wannan har mamad me take nufi da wannan eh bai fito ba fala da kuna illa azantu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dace in kasance in nemi izinin annabi alaihi salatu wasallam kamar ta da na sauda kamar yadda na da sauda ta nemi wannan izinin ahabbu ilayya min mafruhin bihi abin da ake nufi da ahabbu ilayya shi ahabbu ilayya min ma yafrahu bihi min kulli shay ahabbu ilayya min ma yafrahu bihi min kulli shay wai ne wato shi ne fito yiwa a gare ni min ma ya fara'u bihi me kenan na'am sama da abinda zai faranta masa min kulli shay'i fiye da komai to me kenan tun daga ba tsara me ake nufi da wannan ibara cewa nemi izinin annabi alaihi salatu wassalam shi zai yi masa farin ciki zai fi murna da haka wato fiye da komai fiye da komai ni ma yadda ta nemi izini ni ma nemi izinin na annaba alaihi salatu wassalam na cewa a ba ni dama in je eh to zai fi murna da haka fiye da komai me yake nufi na shi kenan kawai idan na na ya ta nemi izini ita ma abin da take so ta fito da jiki ne wato kamar irin abin nan ne da mata ku saurara ba ku ji wannan abin da ta nemi izini aka bata ni ma da na ce min da gudu ne shi ne kawai ba to ake a gaya ma cewa ba bobi na ta yi ba ta nemi izinin aka bata kun bayyana da kyau ko saboda haka ni ma da na ne ba za a mun kuma zai yi murna da wannan tambayar da ne shine kawai shine nace muku ai a farkon magana nace ita mace ko da yake kana da wata sama da biyu za ka ga ɗabi'arsu ko da yake ɗabi'arsu shine idan ka yi wa wata wani abu ko ba ta da bukatar sa to ita ma za ta yi hukunci wannan ɗabi'ar mace ce ɗabi'a min ɗabi'atihin nan kawai ko da yaushe wajibi ne saboda abin da yasa ake gairin wannan saboda baka san baka san me zai faru ba duk wanda yaje dadin zama yace daga ke ba tsari shararren makaryaci ne Allah bai ma sai inda aka dosa ba a'a ake ma baka san me la Allah la yuji tu ba'da zalika amra baka san me zai faru ba kai dai kawai a tsaya inda yake shikenan kawai domin tsiwekin da yake warantin ba sani ba wai wani da sai yi yake kinga wai yanzu kaza kaza ka fi yi kinga to inda abin ya aka yi mata illa ita mahaifinta matansa biyu shi kuma mahaifinsa matansa uku kai mahaifinta kuma matansa biyu yanzu aure za ka kara jin ce kwarai kuwa ai zo nake yadda idan mahaifina da mahaifinki wuta za ta shiga saboda dalilin polygamy rike da ka biyu a baya shi shine karatun da kawai ba aya ba hadisi yace in dai wuta za ta shiga saboda sannan karatu na biyu na uku na biyu sai yace kuma ni da ba a auren wata yace da ba yaje da ake aure da ba saboda ba ba ba ta uku ce a gidanmu aka yace wanda wallahi bata kuma magana ba yace baba ta ta uku ce a gidanmu wannan sai ka ji aya ka haɗe hadisi ba ka buƙatar wani aya da hadisi Allah ya muna wannan abu ne saboda wallahi kalubalen da yake kanmu yanzu ko yana da yawa wata baiwa Allah ya taɓa gaya muku wata kakar mu da ta taɓa zuwa garin nan ta rasu yanzu ta ga an sako mata daga shekara da WTV Allah kuka ta sa saboda tana ganin aka mata suka zama da ƙauye take ce in suka gari gaba ɗaya ta zo muna hira a gidanmu nake wallahi babu ba ki ga komai ba wasu suna bodin an tare ba su fito ba to Allah ya jota to wannan shi ne to kaga to zai ce wannan wato yana koyar da mu abubuwa da yawa hadisi na gaba na asma an karbo daga asma'u ana abdullahi an karbo daga abdullahi maula asma balarran bawan asma'u ana asma daga nana asma'u anna hadasa lailata jam'i ta sauka a daren wato muzdalifa inda muzdalifati a wajen muzdalifa din fa qamat tusalli ne ta miƙe tana sallah fa sallat ta akan sai sallah na dan wani lokaci sun matsalar sai take ya bunayya ya kai dana hal gabal kamaru kin wata ya buya shine hal gabal kamaru kullu sai na ce la na ce a fa sallata aka ta ci gaba da yin sallah dan wani lokaci dun magana sai ta ce hal gabal kamaru ta kuma tambaye sa wata ya buya kullu na'am sai na ce kwarai qala sai ta ce farkahi to ku tafi faltahanna muka tafi wa magaina muka ta tafiya a tara matil jamra أثير تريد جيبا جمرة العقبة الكبرى أولى ثم رجع سنتده فصلت الصبح في منزلها sai sallah asuba a masaukinta wa kuntu la sai nace da ita ya hantahu ya hantahu ai ya hadi baiwa Allah a hausa kenan ke baiwa Allah shine ya hadi shine ya hantahu kaga yana zuwa da wata ma'ana a ruwayar na na Aisha da ta kawo sannan aka yi wanda kaji wannan ruwayar doguwa ta Bukhari ai kun ga cewa da ita ummu misna cewa dai ai hanjabu haka ta faɗa a wannan gurin ya za ka fassara shi ne rufe mana bai matsatan baki ma san da yake faruwa ba aka tace da ita ke baki ma cewa da ita ita misna Allah ya wadaran misna duk haba ya za ki rika wajaran wanda ya je wajar ɗan da ne wata ce hantawu ai hantawu da ce gafara ki ba mu guri kaga a can gurin bayanin da kenan nan kuma haji yake ne to me faru saboda haka sai ta ce ya hantawu ya ce ba kuntu lafi na ce ya hantawu ma'urana ai ma a zunnu shi ne ma'urana illa ƙari dallatna ina fa tsammanin mun yi sallar nan cikin duhun dare ala tace ya bunayya ya kai dana inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam azina li zu'ni wannan abin da kaga nayi ya umarci azun shine yan matan da suke cikin darbuka su ma su yi irin wannan sallah a farkon lokaci shine azun shine azan yana jam'i ne na za'ina za'ina kuma yana nufin matar da take almar'atul lati fi haudin matar da take cikin wannan bukar da take a koye mace ba ta fita cikin darbuka ita ce za'ina to ya umarci mata da su yi haka kun ga a can gurin ayi mun biya cewa a farkon dare shine ma an dushe ne cewa da zarar alfijir ya bullo a farkon dare a sallaci asuba shi ma ba iskali a babu kaga wannan yana nuna ma ita ni sauki wata ni'ima ce daga ni'imomin Allah madaukakin sarki ga bayansa sannan kuma abu na biyu yana nuna fiqhun na da asma'u bin da Ali Bakr ne take ana Ali bin Abbas radiyallahu anhu ma kana ana min ban kaddama Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul muzdalifa fi ba'ati ahli yace ni ina ci wanda annabi ya gabatar a daren muzdalifa a cikin raunanan iyalansa wanda aka tura shi sauri ta bace shi ba shi Abdullahi da Abbas yace ina cikin raunanan domin a lokacin yana da ƙananan shekaru har annabi ya bar duniya shekarun da wata aure sha takwas ba saboda haka kaga an tura mata da yara ke ko yawwa haka ne ko to saboda haka za a ba shine ashabul a'za in kaga dama raunana ma abota uzuri kawai waɗanda suke da uzuri wanda ba su da iko daga cikin mata da yara da mazan ma waɗanda suke tsofaffi duk zuwa ka tura ku je ku bara kar a zuwa bata kan annabi na umar radiyallahu anhu ma kana yuqaddimu da'afat ahli annabi ali sallallahu alaihi wasallam abdullahi da umar Allah ya kara masa yadda ya kasance yana gabatar da wato ma'abota uzuri daga cikin iyalansa su ne rauna nan da mata da abin da ya kamata haka wa yake gona inda da mas'alil haram da sun je sai su tsaya a gurin da ake kiran sa al-maqarul haram gurin da ake kira maqarul haram wani guri ne wanda yake wato me ake kiran sa wani dutse ne kankani ake kiran sa da kuza an gane ko wannan gurin da kuma daidai gurin harabi ne inda an hana farauta dabbobi na iya zuwa gurin su buya saboda akwai dutse a gurin to an hana farauta to sai ake kira gurin da mash'arul haram an bayyana da kyau ku gurin sunansa makarul harami bil muzdalifa a muzdalifa bilayin da daddare ba ya kuruna Allah ma bada lahum to an bada Allah madaukakin sarki ma bada lahum irin abinda Allah ya hore musu shine ma bada lahum abinda Allah ya hore musu shi ثم يرجعون قبل أن يجيب الإمام sannan kuma sai su dawo kafin liman ya tsaya ya tsaya ya yi na kafin ya tsaya sallar to wa qabla an yarfa kuma kafin wato ya tafi shi ne an yarfa wa minhum man yaqdamu yana ni salatul fajr daga cikin sa akwai wanda wato yake gabata ya tafi mina dan ya sai sallah asuba wa minhum man yakdamu ba'da zalik daga cikin su kuma akwai wanda yake zuwa bayan sallah asuba din fa idza qadimu ramawul jamra da sun zo gaba ɗaya zai su yi ban jamratul aqaba wa kana ibn umar yaqul ibn umar yana cewa an kasa fi ulaika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ne wa wannan bayan Allah rangobi dan ka wani ya mai kai to annabi ne mutu rangon babu rami jamratul aqaba min badin alwadi babu da yake magana akan jefa wato yin jifa na al-aqaba daga gurin da ake kiran sa badin alwadi wa takunu makkata an yasarihi sannan kuma mutum ya sanya maka a bangaren hagunsa ana abdullahi bin mas'udi ana abdullahi bin oke wa yukabbiru ma a kulli hasadin akwai karin teku sannan ya yi kabbara lokacin da zai jefa kowane dutse ko tsakuwa ya tabbatar da ya yi kabbara ana abdullahi bin mas'ud ana abdurrahman ibn yazid abdurrahman ibn yazid qala rama abdullahi min badin alwadi abdullahi yayi jifa daga baɗin luwaji wurin da ake kira wato wannan ba Abdurrahman ibn Yazid an-Nakai ibn Yazid an-Nakai banda shi wa za ku tuna an-Nakai ko akwai Ibrahim an-Nakai ko yawa wanda shi wannan Abdurrahman ibn Yazid an-Nakai shine Abubakar al-Kufi yana cikin tabi'ai wanda aka yi dalil su kwarai da gaske sannan kuma ya rasu a shekara ta tamanin da uku bayan hijira shi wannan bawan Allah inna nasan yarmuna ha min hokiha hakika wasu mutanen suna jifan akaba daga sama idan ka je Saudiya za ka yi zambi na yi hawa hawa to daga sama faqala ji ji wallazi la ilaha gairu na rantsa da wanda raina yake ba wanda ya tantance abota wa shi hada maqamul ladhi unzilat alayhi suratul baqara wannan shine gurin da aka saukar da suratul baqara a gurin ya nuna wani guri daban duk dan ya nuna ma ya haddace abin da ya faru kaga wannan hadisin mun koyi zuwa a ke jefa duwatsun duwatsu ne guda bakwai sannan kuma za a jefa kowane dutse za a yi kambara sannan ya halatta kai rantsuwa gurin da ba a nemi ka rantse ba ba amma ya zamto wato guri ne wanda kake da gaskiya ana abdullahi bin mas'ud an al-a'mash an karbo daga a'mash shine wa muna yin faransa a dabul mubarak sulaiman bin ne halal ko a'mash ne za ki cewa a'mash na ba shi bane mala abdurrahman a shi bane a'mash yawa ganin sa ne baya gani sosai gaba ɗaya idanun biyu yana da wato dishi-dishi yake gani an bari da kyau ko shi ne na baku misalin da shi ne ibrahim taimi in kana so tari an yi amma saboda nagarta malam haddadi yana neman ibrahim na kai zai wulla ji lahira aka zo ana neman ibrahim ibrahim taimi yana zaune shi gani nan aka kai ibrahim taimi aka kulle a kurkuku har sai da mutu aka zo aka cewa hajjaji ai ya mutu yace waye waye ya mutu aka ce mai Ibrahim tsaye yace waye ya kulle shi aka ce ai yace ai shi ba shi yace a kulle ba shi ga wanda yace a kulle dan shi kuma malamin sa ne ya kuma sanin yace faru ne kuma bai ga musu cewa ba ni Ibrahim na kai ba aka aka rubuta ya sai da ya mutu a kullum to shi wannan a'amakin suna tafiya da wani namar da wani ne daga cikin ɗalibansa shi kuma a'awar ne shi kuma ido ɗaya ne a cikin ɗaliban suna tafiya da wani sai ce mani yanzu sai ya ce masa hanya kuwa ɗalibin ya ce malam ba ma canza hanya ba kuwa ce saboda mutane za su rika yi da mu cewa makawo ya janyo makawo yake abin da ya fi kawai wato a a ce mata yi raba hanya don kada mutane su rika cewa makawo ya ja makawo sai shi ɗaya ɗalibin da yake da shi a karba kallawa ai a kyale su kawai su wato sai su yi zunubi mu mu samu lada sai ji a yake ai gwara su samu lada mu samu lada ba ka ji ne annabi yace ba la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi shi abin da ya faɗa yace da su samu zunubi mu mu samu lada gwara mu rabu yadda ba za su yi da mu ba hasbunallahu dan na karanta wannan dan kisar haka ko idan ne ta mai mai da ina mamakin wannan kaga suna su layi mina a dukkan jana nan amma mu na ta mu a ta ta ce humul bayyina dan da muka zo wannan hadisin na tambayi wata wata mata cewa duk kuna aiki da wannan hadisin bare ko muna yi ma ne sai dai gwargwado yace ce waje ce a cikin ku take so a kawo abokiyar zama su zauna wai ban da nan eh sun yadda amma ban da nan su sau da aka ci wannan suleiman bin mihran din wato yana cikin manyan malamai da ake cewa al-muqri ila makaranta al-qur'ani kuma muhaddisi shi ana ma al-kunya da Abu Muhammad al-Asadi al-Kufi ya ga Anas bin Malik ya kuma yi ruwaya da gari sannan kamar da na gaya muku a lokacinsa ba wani alarma da aka gani cikakken alarma kuma masanin hadisi irinsa sannan ilimin gado idan aka bi gaban sa kan kace me wannan ya gama shi ya rasa shekara ta 147 bayan hijira fani mu na to shine yake cewa qala samitu al-hajjaja na ji hajjaji ibn yusuf al-thaqafi wannan ko da ba mun saba da shi mun sai an gane ko sai dai shi a hajjaji a shekara ta 45 bayan hijira aka haife sannan kuma ya rasu a shekara ta 95 bayan hijira ya yi gajeriyar rayuwa dan shekara a jaji hamsin ya mutu kaga yana ci wanda suka gajeriyar rayuwa ko jiya karatu ba mun faɗa wanda ya shekara ɗaya zuwa hamsin da tara to bai yi tsawon rai ba amma daga sittin zuwa saba'in kuwa shi kuma ya yi matsakaiciyar rayuwa daga saba'in zuwa sama kuma ya yi tsawon rai shi sa ka gode wa Allah malam cewa ka ga Allah ya baka tsawon rai shekara sama da sittin ana duniya ana bin Allah kuma sai a gode wa Allah ƙwarai kuwa saboda haka wannan shi ne to sai yace ya kulu alal minbar na da jaji yana faɗa akan minbari shi ma wannan tambaya zan yi a suratul lati yuzkaru fiha al-baqara suran nan da ake kiranta suratul baqara wa suratul lati yuzkaru fiha ali imran da surar da ake cewa Ali Imran wa suratul lati yuzkaru fiha nisa da surar da ake ambato da nisa kawai haka yake Ali yake yace fa zakartu zalika li Ibrahim sai na ambatawa Ibrahim da kai wannan abu da ajabi yake bada akan mimbari fa kare sai yace haddathani Abdurrahman bin Yazid annahu kana ma abin mas'uli ya kasance tare da Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa dani na aina rama jamratul aqaba lokacin da yayi jifan jamratul aqaba na farko fastabdana alwadi istabdana alwadi abin da ake nufi a nan shine wato sai na faci ai kasadal wadi kun fahimta in a istabdana yana zuwa yana faci wannan kwarin sai ya tsaya a tsakiya shine fastabdana alwadi hatta idza hada bi shajar hada bi shajar har sai da yaje daura da wata bishiya ya fuskanci ta shine hada bi shajar ya fuskanci wannan bishiyar ya ita rabaha wato sai wato ya tinkare ta kai ce abinda ake nufi da ita raba ai adaha min arabiha ya zai ce mata sai fadinta kawai sai ta yi gurin abin da ake so a cikin fara ma bi sabai hasayatin sai ya jifa da duwatsu guda tsakoyi guda bakwai yukabbiru ma a kulli hasadin a kowane jifar tsakuwa yana yin kabbara ya ce bismillah allahu akbar ko allahu akbar sun makala sannan sai ya ce min hauna a nan ne wallazi la ilaha gairu na rantsi da wanda ba wani sarki zai yi kama lalli unzila alaihi suratul baqara yace ya tsaya ne a gurin da aka saukar da suratul baqara to me ake nufi tambaya ce na ce tambaya ne me ake nufi da bayanin da yake kawai akan ya faɗi baqara ya faɗi ali imran ya faɗi nisa'i sannan kawai sai aka take ga anan da yazo ya gaya wa wani daga cikin tabi'ai kuma ya dora da wannan me ake nufi kai tsaye nan da yazo cewa yana kan mimbari yace suratul baqara wannan sura da ake kira da baqara da wanda ake kira da ali imran da wanda ake kira da nisa'i ali imran yace shi wanda yaji yace sai nazo na ga yawa ibrahim na kai shi kuma ibrahim na kai yace to ah wannan maganar da kake yi ni ba abdurrahman bin yazid annakai ai ya bani labarin cewa wata rana yana da hada ibnu mas'ud lokacin da yaji banza sai tsora mai ya ba shi sinadi har zuwa ga sahabi to amma iya nan amsar me aka bamu amsar suratul baqara me yake so a dangana da suratul baqara da magana hajjaju akan na na sunan turar ake so a faɗi cewa ana kun sa akwai wato rigima ba akwai wanda suka zo a rubutu a cikin bayanai da suke cewa bai halatta a cewa bakara suratul bakara ba kun fahimta da kyau ko yawa shine yake tabbatar musu a nan daga cikin fuskokin cewa ya halatta da a kirawo bakara da suratul bakara ya halatta a kirawo ali imran da suratul ali imran ya halatta a kirawo suratul nisa'i da suratul nisa'i kun fahimta da kyau shine fikiyo na yana inkari an gane ko inkari yake hajjaj ya kula da min a suratul lati yuzkaru fiha al-baqara wannan da ake in kun lura kamar da bayanin cewa kamar shi hajjaj ibn yusuf sakabi yana cikin masu inkari na cewa dan me za a kawai sunan ta baqara ali imran bisani kun fahimta da kyau ko amma shi wannan tabi'in da ya ji da gurinsa da ya je ga wanda ya to ai wanda ya ga annabi ma ya ce ana faɗa wata rana muka zo ta gaba za ku ji inda ake wannan bayanin cewa wai sun ce bai halatta a cewa bakara ko da yake ai muna nan muna so mu samu lokaci a mu yi daura kawai ta a tiriyan ga alaran momi domin muna da su yawa a wannan akan a tiriyan sai a dace hamalatul qur'an ko kuma akhlaqu hamalatul qur'an wayannan yana da kyau dan ba hadda ba kawai a koya musu ya zaka zauna da qur'anin ma ya kamata a yi wannan dan da yawa yanzu ana ta samu alaran momi amma wani ka ganje a hanya zai ga ba bai yi kama da alaran momin ba ba ɗabi'a ko ɗaya to shine sai a karanta littafi akhlaqu hamalat alquran ɗabi'u da halaye na abiza alqurani ko a karanta atibiyan bi adabi hamalat alquran adab yaya ladabi kamata yayi hadisin qur'ani a ganshi ya bambanta da sauran mutane ko ba haka bane yawa domin Allah ya ce a girmama ka to zaka girmama jajaja ne duk girman da ake a layin jirgi ko ba ka ko ba a samu sai ga duk jirgi da da ake a lokacin jirgi to kaga wannan yana buƙatar training cewa ya karanta wancan ya kuma karanta wannan lalle yana da wannan tunanin cewa ya kamata ko dai a tiriyan ko akhlaqu hamalat alquran wayannan suna za su taimakawa muna da jiya nuna ga mata da maza Allah da yawa alarammomi amma kuma wani in ka ganki da ya kama da alarammomi ba na'am na'am haka haka bari an ga kaji kwarai kuwa wai za mu yi su bin ayyace ba hayyu da hada ai wani kasan illolin da yake faruwa yake alin da yake wani zaka Allah ran ma ne kai sallama ba ko kula ka waje ba wannan ai illa ne kaga kamar tare da imari ya hamilu asfara ana da ko abu ka san ba ko ba ka bane wai ana cewa wai me dabba ce ta dauko ruwa amma ga kishi ruwa za ta kashe ta kishi ruwa za ta kake ta ba ta san cewa ruwan ne a bayan ta ba shi ne illa Allah ya kiyaye aiki ilimi so ake kamar yadda ake faɗa ko yaya ya canza ma rayuwa shi za a yi wani ne yake cewa makarimul akhlaq wani littafi da ya ɗan ƙarami ne ya yi kyau makarimul akhlaq sai yake cewa shi halaye iri biyu ne akwai ɗabi'ai akwai muktasab muktasabi yake ɗabi'i wanda Allah yake halittar mutum da shi yace ba shi da yawa kaga mutum ya taso mutum ne mai kyauta da hakuri yace irin wannan ba shi da yawa amma muktasabi yace ya fi yawa kuma ma fi samun lada ne wanda zaka koya wa wanda ta karfin siya da baro shi ne zai koya kansa kyauta mutum ne mafaɗaci yanzu ya koyi hakuri kun fahimta irin wayannan sun fi wahala kuma sun fi yawa sun fi yawa saboda haka wannan shi ya kamata mu rika duba mu kalla ko kullun karatu na ta ba ku wannan misalin Allah karatun mu adabu da mukura shekara goma baya da muke duk ran da nazo babi duk da shi da biyu yake koyawa yadda za ka rayu kai kadai da yadda za ka rayu da jama'a in na karanta babun nan mai mai na duba jami'in sa sai na yi rufarin din da ni cewa ya ce rowa to ni marowaci ne kuwa sai in auna gani ina da rowa kafin gama adabin dole mubarak da ta akwai ɗabi'un da da yawa ce da nabila Allah to haka ake so karatu ya canja ka ko da yaushe ko da yaushe in ka kar akan da guri kar ka rika jin wai da suwa da ake ka rika jin da kai ake shi ma mai biyawa ya rika jin kansa yake biyawa sai ga an samu gyara daga ran da aka sauke hijabi ga ba da yadda suka yi in ka gaba kudin da dabi'a ko ɗaya ba to na zuwa kwarai kuwa akwai matsala ai in dai kaga dabi'un ka wasan ji ko ɗaya ba to wallahi ba kai zaman ka a gida in dai kana cikin adawa katil hula wa saniya kullum da kai kake kana zuwa ai karatun ai komai amma kana ji kullum sai dai ka nan ya shiga ta nan a to ake aiki karatu tun da mutum yi wannan shi ne na to kaga da ya ba da iya hujja akan suratul baqara kawai sauran su hujjojin sun fito ya yi ta dan da babu zai ce to ai ba a fara saboda kaza da kaza babu tabdilul halqi ala tafsir babu da yake magana akan gabatar da kwalkwabo akan saisayi amma aikin haji ba a zaman gida ba wa jawabu takfir kuma da halaccin sai ne an bin umar kana ya kun abdullahi umar ya kasance yana cewa halaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hajjati annabi yayi kwalkwal a aikin hajjin sa mun ji wannan dama ya dace da babu an abdullahi bin umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala اللهم ارحم المعلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المعلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين annabi ya ce Allah ka ji kan masu kwalkwabo a aikin hajji amma sai zaɓe suka ce hada masu sai sai sai annabi ya ce Allah ka ji kan masu yin kwalkwabo a aikin hajji suka ce hada masu yin sai sai to a naukun sai ce to hada masu sai sai amma kun ga an je gabatar da masu kwalkwalon ku a kan masu daidai yau wai don Allah kai dan Afirka yanzu ka je mai za a raka kwalkwalo masu gaji ma suka cire wallan da kai ko ba haka bane masu gaji sun cire wallan da kai naka tiburi tiburi to to saboda haka ka ga mu ba mu da wahala a wannan gurin ai yawa in zo kake hujo kafin a dawo ya hujo أنا أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قالوا وللمقصرين Allah ka gafarta wa masu yin kwalko ba aikin hajji sai suka ce hada wasu sai dai ala Allahumma bil lil muhalliqin Allah ka gafarta wa masu yin kwalko qalu wal muqassirin hada wasu yin sai dai qala ha kana ka sai dai fara da ubu qala yake wal muqassirin to hada su din shike nan babu bayani annas sunnata yawmun nahari an yarmiya babu da yake bayani akan cewa sunna ranar sallah shine mutum ya fara yin jiba kun ji na farko yau mun zo wannan matakan guda hudu aiki hajjin yanzu ba muka tinkara ga dangada yanzu an tafi ranar sallah ne an gaba arba an tafi ranar sallah sai ce na farko ya jiba tun mai hara sannan ya yanka tun mai hakika sannan ya yi aski gundi na uku والابتداء بالحلق بالجانب الايمن sannan an zo askin ana so ka fara da bangaren dama min rasul ma'lum daga kan wanda za a yi wa askin shi wanda wanda ne ana so ya fara ba ta dama kafin ya je bangaren hagu ana na jini wa cikin annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rama jawrat al-aqaba annabi ya yi giba na jawrat al-aqaba ranar sallah ثم انصرف الى البدن sannan ya koma gurin rakuma fana araha ya soki wal hajjamu jalisun wal zamun sai yana zaune yana jira wa qala bi yadihi wa qala bi ma'ana wa fa'ala wa fa'ala bi wa qala bi yadihi arasi an gani ko rawar haka sai aikata da hannunsa a kansa ba laka shiqqi al-ayman shiqqu shiqqahu al-ayman ya ake masa bangaren wato ko kuma ya nuna masa bangaren da zai ake masa a kansa shi kuma wanda zamun yayi wato wannan askin ba halaka shi kaula mai ya aske bangaren dama fa ba na ku to kaji ne sai ku tora sai kuma an samu bambanci fa qasamahu fi man yadihi sai ya raba shi nan ba babu shi man yali da abin da yake daura da shi daga bangaren dama ma zai fara da gaba sannan mai bin sa sun magana da ne ke ihliki kal'asa ka ace akwai na anaku ka ace bangaren ɗaya bangaren daban magana zai ce aina abu dalha sai annabi ya ce ina abu dalha ba a dawo yawo sai dauki wannan gashin ya bai na domin anaku babu kwata-kwata to ga ƙari ne kun to shi ke nan ka ji ta yarwa ya rubu abu dala shi ne farko wanda ya fara karɓar gashin da yayin da aka aske gashin sa na kokon ji wannan ruwaya wannan ruwaya ta ku ga yadda ta zo wannan kuma ga yadda ta zo kuma duk ɗaya shi ba shi karo kun ga anan cewa ina abu dalha sai kuma aka ce abu dala ya karba lokacin da aka gaba aske nan kuma annabi neman sai ina yake yace ga ta sai bai wannan gashi domin suna da barruki ne babu man halaka kabalan nahari babu da yake magana akan wanda ya fara aski kafin ya yi yanka a bayanin da muka yi da azumi ya ke farawa jiba to shi da ya zo yanzu alagafa da malam zai fara da aski kawai kafin yankan ba ma jiba ba auna halaka kabalan rami ko yayin yanka kafin ya jiba kun ga an samu aka ce ko أنا عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع النبي أتى حجة الوداع يأتي بمبانا أياتي أجيلا لي بمن الأمن للناس wato ga mutane ya tsaya gurin mutane ya kanu da suna ta tambayar sa fa ja'a huwa rajul sai wani mutum ya zo wani sahabi fa ka ne ce lam aqul ai lam aqil lam a'lam kenan shine lam ashur ban sani ba fahalattu qabla an asbaha ban sani ba ya rasulullah ne riga na yi aski kafin na yanka fa kana sai annabi ya ce in ba wala haraj ba komai ka je ka yankan ka ba laifi babu laifi fa da aka wani ma ya zo fa kana yace lamma shi ni ma ban sani ba fa na haltu qabla an arbiya na fara yin yanka kafin na yi ba ala annabi ya ce in wala haraj ci gaba da jifan ka ba laifi فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ba yi wa annabi tambaya dangane da wani abu da aka gabatar ba wala akar ko aka jinkirtar illa qala if'al wala haraj fa sai a wannan ranar ya ce ka je kai babu ne ka'ida kamar da muka faɗa da yake fara yin ranar sallah ji ba sannan ne na ban ji ba a me ake fara yi ranar sallah daga jiba ce ne sai yanka sai aski sai dawafu ko yawwa haka suke yi saboda haka wayannan guda hudu haka ake so kai amma idan kai gaba na gaba ya koma baya na tsakiya ya da gaba ni yayi shine kawai bayanin da aka yi hadisin nan duk yadda ka zo in dai wayannan din kai yayi amma abin da aka fito ka bi wannan tsarin daga ranar kana zuwa ka fara jifa daga shi sai ne yanka sai aski sai jifa a mafi tsawafi to kai da ka zo yanzu ka fara ba da tsawafin ko ka fara da yanka kawai kai yanzu kai ba bakin na wannan za ka yi ba kawai ka fara da yanka ko aski gaji ne ya ishe ka kai ya dame shi gajin shi kenan annabi ya ce duk babu ne ba wani ba inda za ka yi ba daidai hadisi na ƙarshe kaga wannan yana nuna halaccin yin fatawa a aikin haji shi za a ke sa a samu masu ilimi a su shiga tawaza ana ka samu halaccin yin fatawa a tattabo da wanda za su yi fatawa in baka gane aikin haji ba bawan Allah ka yi tawaga guda za a tafi kamar da ake tarin dubun nan a tafi sai a samu wani in bai da kudin ku biya ba ya je ya koya muku da ka je ka yi biya wara ka ba da kudi a je a koya ba alaikum salam na na ana iyawa wai jasi sai ana iya jinkirta yi ai ka ga kurun lahafi ayyanin ko ba gama ba to na na ya yi abubuwa uku abu da ya rage wa na na na haka ana iya yanda ta ga ya abubuwa ko da rana eh nasiyan akan yayi akan yayi saboda abin da yasa ake kawo da kasan ita tawabul wada ai so ake wani idan kai ban kwana da wannan to kawai ka yi kwana ne eh yanzu za su yi wannan hikima cewa bari mutum ya zai gama abu da zai zai ya zo maimakon ya je kuma dawowa kare da gaba na sai kawai in ya dawo ya dawo wa kan ne to shi kenan ya yi nan ba ana iyawa ƙwarai kuwa Allah ya hore mana eh ana iyawa za a yi wannan idan mutum ya ya gama komai guda uku nan sai ya dawo kuma da ƙarshe ran da ya zo ya yi tsawabul wada to daga nan fara ba shi gida na ba kuma dawowa nan zai ba ya halatta wallahu a'lam hadisi na hadisi to kaga wannan mun ce ya halatta a yi matawa a a filin aikin hajji sannan kuma ya halatta a gabatar da da kuma jinkirtarwa an gida abbasin annan nabi sallallahu alaihi wasallam ila lahu fi zawhi an ce da annabi alaihi salatu wasallam dangane da yanka wal halqi da kuma to kaga mun ta kara lokacin kuma sai akwai wato wal halqi da kuma aski wal rami da jiba wal takdiri wal ta'khir da gabatarwa da jinkirtarwa fa qala la haraja annabi ya ce babu da shi karin bayani ne akan wannan abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah muka kuskure sarki ya gafarta mana wannan tambayar tana da kyau cewa oge hadisin nan yukabbiru ma kulli hasadin kayfiyatu tasbih eh wannan tambayar ta yi amma mun ji wannan ba ba matsala ta ji ne zuwa rani cewa ƙarin bayani a kai cewa shi imamul mawardi daga imamu shafi yana cewa za a ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar ya yi ji ba wani la ilaha za bi wannan magana ba iskali bane kware da suke insha Allah ta ji ne zuwa za mu ji wai yayin yin wannan kabbara me ake faɗa kabbara kawai za ko akwai wannan ziyada sai mu bai haka wannan ta ƙarshe san ta ji ta ƙarshe kuma a cewa ji ake nema akwai wata baiwa Allah makwabciyar masallaci da take buƙatar a saka ta cikin addu'o'i na yau da kullum Allah makwabciyar sarki ya wato ya yi mata damuwa da take ciki domin a rufa Allah da sunan ta kyawawa da fito da tubobin da madaukaka Allah madaukakin sarki ya biya masa bukatun da alkhairi duk wanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tubobin sa madaukaka Allah ka zuba mana asiri duniya da lahira marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da mutum da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna da Allah da sunan su kyawawa kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure su ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allahumma aminna fi awdanina wa aslih hikmatana wa la ta'murina واجعل ولايتنا في من خافك واتبع عباك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله يحفظك